manta ba ne na ma manta manta ba ne yi ne rike da karatu yi ne rike da
babu bayan shariki min shariki wannan babu zai bayyana mana hukuncin bayan shariki min shariki cinikin abokin sharika min shariki daga wanda suke tarayya kamar kai ne kuka gaji kare ko gona ko gida ko kuma kuka sai hili ko aka sai da muku wani daji ko ta gona wadda ba hudda aka iya aka, hudda hanyoyi a ciki ba ko kuma kuke tarayyar wani gida wanda ban ɗakin ku ɗaya duk da yadda ya zama kuke sharika na wani gida ko wani abu to in za ka sai da wannan abin baka da damar ka sai da sai ka sanar ma wancan abokin tare sau da shi ne aula akan ya sai wannan abin wasu na ƙara hamma da makwabci kamar yadda annabi sai ke cewa jaru dar haqqu bil dari makwabcin gida shine yafi dacewa yafi cancanta da gida kawai mutum ne kuke makwabtaka shago kenan maimakin ka je zuwa ga wani kaga makwabci shi ya fi cancanta ka samar ma abin sau da wasu misali wal'alla ma in shi ya saya ba mamaki wata ran abin ya dawo hannunka ko ya maka wata alhurma ka zamna saɓanin a ce wanda ba ka da wata alaƙa da shi to amma in har ya zamanto kuna tarayya da mutumin to wannan washi ake ce ma shufu'a wannan yana da haƙƙi wajibinka ne dole ka sanar da shi sai in bayya so sannan ka sanar ma wani kuma in har ka riga ka saida yana da damar ya daga ƙaranka in ka saida abin da kuke tarayya ba tare da an hudda ba hanyoyi ko iyakoki an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma lam yuqsam annabi sallallahu ya sanya ruko da shuf'a shuf'a shine tarayya daga ashfa'u kenan duk abin da ya zamanto kun zaman to kuna tarayya a ciki fi kulli malamin kusan cikin duk abin da ba a raba ba wasu malaman suka ce nan gurin kenan an zo da umumi amma kuma wanda yake makhsusi abin da ake nufi kenan tafsirin shi saboda me a cikin nassin zamu gani fa idza waqatil hudud in har aka fitar da iyakoki wasurifatu turuq aka gudanar da hanyoyin fala shuf'ata to nan babu shufa kaga cewa fi kulli malamin kusan kenan mi ake nihi na daga kare gona hili shago gida saboda fa idza waqatil hudud amine ne ke da kai hudud kaga ba a dabba ba ba a tuwali ba kenan wannan sai nuna wancan umumi din kenan maksusi ne da cewa ana nufin kenan kare ko hili ko wani abu wanda ya zama ana auna wannan hadisin imam al-bukhari ya kulla mai tarjama babe a gurare daban-daban kamar yadda ya kashi a kitabu shuf'a babu shuf'a ta fi malamin kusan haka dai abu yu'a babu bai'ul ardi wad dur wal ardi musha'an sai da gida da hili da kuma haja a sharika babu sharika fil ardina tarayya a gona ko gida ko hili kamar misali a samu muna tare to in abin da muke sharika a shi abin da baya daukan alƙasan baya daukan rabawa ne kaga zai iya yiwa muna musharaka na wani dan kare ko kuma irin gonakin da zaka ga an waye gari mutum 20 sun gaji gonai kuma dukkin ta gonar bata huce ba kare biyu ko uku to kaga wannan ai babu yanda za a yi tarabu to ko da ma irin wannan shi ma yana buƙatar sai ka sanar da ragowa ɗin sannan ya zamanto an saida sau da haka kina shufa sai kulle malamin kusan cikin duk abin da ba a raba ba bukari ya maimaita shi kenan a can kenan tarayya cikin arabi sai kuma idan kasama shuraka a dur a gairi in hal abokanan sharika sai suka raba gidaje ko wani gidaje to a nan gurin kuma babu zancen mi shufa'a sai kuma a hiyar babu hibati wa shufa'a sau da haka wannan ya nuna mana ruko da shufa'a ga dukkanin abin da ake tarayya cewa duk abin da akwai sharika a ciki to to baya halitta ka sayar da kasanka ba tare da ka sanar da abokin tarayya ba kuma in har kai hakan to yana da haƙƙin ya ƙaranka amma in makwabci ne to nan kuma ɓangaren abin da ya shafi haƙƙin makwabtaka ne sai ka sanar da shi wannan shi kuma in ka sai da ba tare da ganin ba shi da damar ya yi ƙaranka sai ne yana daga haƙƙin makwabtaka ka sanar da shi babu shira'il mamaluki min al-harbi wa hibatihi wa itqi wannan babu zai bayyana mana hukuncin shira'il mamluki sayan bawa min al-harbi daga kahurin da akwai yaki a tsakanin kahurin da ke da rashin jituwa tsakankanin ku ya halitta ka sayi bawa wajen shi hibati sannan kuma da yin kyautar shi itqi da kuma yancin shi ma'ana wanda tsakanin ku da su da akwai yaki ya halitta ka sayi bawa wajen shi ko ka sayi wani abin saidawa wajen shi ko kuma maka kyauta tare da tsakankaninku akwai yaƙi tsakankaninku kenan kafiran da akwai rashin jituwa ya halitta to barantana ma kuma kafiran da akwai yarjejeniya a tsakankani wannan kuma min ba da aula عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بساره ودخل بها قرية فيها ملك فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذب لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت تودع وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأسدت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله قال أبو هريرة قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت تودع وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجلي قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسلت الثانية أو الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوا إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كتب أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة النبي إبراهيم عليه السلام يا هجرة سارة كما إني مهاجر إلى ربي إني ذاهب ila rabbi kaga wanda ya fara yin hijira dan addini shine kenan imamul hunafa jagoran waɗanda suke kan aqida ta gari jagoran masu tauhidi annabi ibrahim dama kuma ita aqida haka ta gada duk inda ka yi riko da aqida ta gari to kasancewa in dai ba masu irin aqidar ka ba dole sai an samu rabuwar kawun sai an samu rabuwa shi yasa annabi ibrahim alayhi salam ga karshen tuka tuka ma yayin shi dangin shi al'umman shi gabaki ɗaya ya bar su in ba hajar ba da kuma annabi lutu da Allah ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi ka gani to wannan hijirar da annabi ibrahim alayhi salam yayi tare da sara su ta fa dakhala biha sai shiga da ita qaryatan fiha malikun min al-muluk sai shiga wani birni na ana itlaqin birni a mai itlaqi akan qarya qarya ana ce ma kauye alqarya ana ce ma birni alqarya bada kana biya qaryatan sai shiga wani birni kaga nan masar ko wani birni daga birane fi amalikum min muluk a birnin da kwai sarki daga sarakuna au jabbarun min jababira ko wani azzalimin sarki daga azzaliman sarakuna wannan yake nuna ba yau ba aka dinga jababira aka dinga jabbarai amma Allah subhanahu wataala dama mai karya waɗanda suke jabbarai ne kaga babu su babu irin su na marudu babu irin su fir'auna duk wani jabbari daga jababira babu shi Allah subhanahu wataala ya karya shi wasaftahu wa khaba kullu jabbarin ani dukkanin wani mai tsaurin kai hatsabibi lalle ya tabe sannan kuma yayi asara jabbarun minal jababira faƙila sai waɗansu ‘yan leƙen asiri kamar yadda irin jabbarai za ka ga saboda zaluncinsu da rasin yarda da kai sukan samun waɗanda suke jami'an tsaro na warin kaya ma'ana wanda ba za ka iya gane a ‘yan leƙen asiri wanda za ku ci ku sha tare da su ku yi dariya tare da su ku zamna guri tare da su amma gefe ɗaya a jinsu kire duk wata ƙasa a zarima kuma za ka ga tana irin wannan duk wata ƙasar da ta tumbata za ka ga za ta iya samun mutane daga ciki daga cinku daga jinsin kumin bani jaddatukum wanda za su zama suna ɗaukan dukkanin wani labari suna dunga kaiwa to shi ma haka faƙila ya kace da tsare ibrahim bin muratun yamin hasanin nisa'i ibrahim ya shigo da wata mata tana daga mafi kyawun mata wannan yana nuna annabi ibrahim alaihissalam sananne ne a wannan lokaci din hatta da shi ma wannan kawai na jabbari so da kaga suka ce da khar ibrahim ibrahim ya shigo shi da ya taso daga can birnin sudum kaga ya biyo misra ko kuma wani gari daga garare zai wuce sham amma sai aka ce da khar ibrahim bimra'atin hiya min ahsanin nisa'i tana daga mafiya kyawun mata fa arsala ilayhi sai aika zuwa ga annabi ibrahim an ya ibrahim cewa ya ga Ibrahim man hadhihi allati ma'aka wace ce wannan mata wadda take tare da kai ala ukhti annabi Ibrahim alayhi salam sai ce yar uwata ce aka ce a ka'ida shi wannan azzalimin sarki in har ya ji cewa matar da ake tare ta mutum matar mutumin ce to yakan ma kishi a ciki sai kashe mutum in ma mai mata ce amma in yar uwa ce to kuma nan gurin yakan mi yakan ma kyalewa an ce yakan kyale a wasu ya ci a shi wannan ba majuse ne a ƙa'ida kuma kaga su sai aka ci abin da ya sa annabi ibrahim a.s. ya ci ukhti yar uwata ce saboda su addinin majusawa mutum yakan auren wadda take yar uwar shi ba su komi haram saboda haka mutum yakan auren shi kike shi to in har ya ji ya ci yar uwata ce sai ɗauka cewa kenan mai aure ce shikenan baya buƙatar kuma wannan قال أختي ثم رجع إليها سيدا فقال يتي لا تكذبي حديثي كرك قرية لابارين دا نباشي بني أخبرتم أنك أختي ناباس لابارين شواكي إرغواتاك faɗin labari sabanin yadda yake don cetar rai wannan wajibi ne lokacin da za a fitar da ran wani ko za a zalunce shi anan wajibi ne kai ƙarya wajibi ne anan kai ƙarya za a kashe mutum don zalunci misali kai ka san yana ciki aka tambaye ka wai wane yana nan to wajibi ne ka ce bai nan kai ƙarya a nan ƙarya ta zama wajibi akwai inda kuma ƙarya halakci kaga misali miji ne zai saki mace akan wani al'amari wanda yake na abin nan to nan gurin wajibi ne kai ƙarya ko dan maslaha tsakanin wani da wani suna gaba to a nan halakka ne kai ƙarya nan halakka ne amma inda za a yi kisa za a aikata wani aika aika ga wani to nan gurin kuma kenan wajibi ne kai ƙarya don karewa shirin wannan saboda kare zamanto an kwaran yadda shi annabi ibrahim a.s. sai ya ce la tukaddibi hadithi fa ni akhbartum annaki ukhti wallahi in ala al-ardi mu'mina ghayri wa ghayri wallahi bai zamanto ba ban kasa in ala al-ardi ma'ana ma ala al-ardi babu a bayan kasa inna mu'mina ghayri wa ghayri anan gurin ya ce ala al-ardi kaga ai da kai annabi lut da Allah ya ce fa amana lahu lut kenan me yasa ya ce in mana na nufin ardul balad al-arab kenan wannan gari kin ba wai duka duniya ba gaba ki da in alal ardi bai zama to ba wannan kenan me a wannan garin mu'minin ghairi wa ghairuki wani mu'mini in ba ni da ke ba kaga na annabi ibrahim alayhi salam lalle a garin abin da ya wadi haka babu wani mu'mini sai shi sai ita sannan kuma innamal mu'minu ikhwatul fasilu baina akhawaykum mu'minai yan uwan juna ne fasilu baina akhawaykum saboda haka kaga nan gurin da yace ke yar uwa ta ce ma'ana al ukhuwa al imaniyya shi yasa ma kaga yace mata in alal ardi mu'minu ghayru ghayri abin da yasa nace ke yar uwa ta ce ne tauriya da wannan saboda a garin nan babu wani mu'minin da na sani in ba ni da ke ba fa arsala biha ilayhi sai tura ta zuwa ga wannan azzalimi fa qama ilaiha sai zuwa ga ita sara faƙamat a take sai ta tashi tawadda a tusalli ta yi arwalla tana salla wannan yana nuna mana arwalla ba khususiya ba ce ta wannan al'umma al'ummomin da suka gabata ma suna arwalla sai dai menene al'ummar manzala sallallahu suka kaɗe ta da shi banda ragowar al'ummomi kaga gura haske guraren haske na huska hannaye gurar muhajjirin wannan shine kenan a mawadikin waɗannan na haske shine al'umma kenan ta kaɗe ta amma arwalla ragowar al'ummomi suna yi faƙa sai ta tsaya tawattau tana arwalla wata salli sannan ta ringa yin nafila wanda yake nuna ma ƙarfin imani na tsara da kuma dogarantar Allah subhanahu wataala da mai da al'amuran ta zuwa ga Allah wannan kuma haka matan annabawa suke illa waɗanda aka togace kawai wanda Allah subhanahu wataala ambata cewa albasa ba ta yi halin ruwa ba kamar matan annabi lutu alaihi salam kamar matan annabi nuhu alaihi salam wannan kuma bai cutar da mazajensu ba sannan kuma zaman wata matar manzo wannan bai zaman to ba ya hana kamin Allah subhanahu wataala a tare da su amma ƙa'ida annabawa Allah yana zaɓa musu nagartattun mataki saboda tsayyibatu da tsayyibina tsarkaka na tsarkaka ne waɗanda suke mazaje shi yasa matan mazala sallam su ne suka yi dukkanin al'umma dukkanin ragowar mataki tsarki da kuma tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ya nisa annabi lastunna ka adam minan nisa in taqaytunna ya kuma ta mazala sallam ba ɗaya ba kuke da ragowar duk mata na duniya matuƙar kunjin tsoron Allah subhanahu wata'ala hakan ku kuma suka zamanto sun aikata umarnin Allah da Allah ya ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi hikma ku dinga karanta abin da ake karantar da ku a gidajen ku ku dinga muraja'a shi kuna maimaitawa na ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka mata manzo Allah sallallahu suka tsayi ibada tare da shi itikafi in ya shiga su ma itikafi suke shiga kiyamun lele sadaka taimakawa agazawa haka duk mata manzo da sassaram suka aikata wa idza sa'altumuna hijaba mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab har bayan wafatin manzo da sassaram in aka zo za a tambayi matar manzo da sassaram to ta tsakanin labule ne ake tambayar matan manzo da sassaram in kuma bulaguro za su to a cikin darbuka saman raƙumi a wannan ɗan ɗakin ciki ne ake sanya su saboda kiyayewa da kuma tsoron Allah da aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake so shi yasa kaga a cikin su aka samu wadda maki sallallahu bayan ta yi hushi Allah subhanahu wata'ala ce irji'a fa inna sawama qawama mai data mai matsar sallah ce mai yawan azumi ce saboda mai irin ibadun da suka zamanto suna yi na tarbiyyar da suka samu wajen maki sallallahu alaihi wasallam saboda haka faqamat tawaddu tusalli ta tsaye tana arwalla tana sallah wannan yake nuna mana mumini duk lokacin da al'amari ya yi ƙarhin ka kai kukan shi gurin Allah kuma bayan Allah a jiya da yau duk haka suke kun ga jurejin rahim lokacin da aka mai kazafi shi ma me arwallahi sallah to so ake ka fake zuwa ga Allah yanzu in wannan a ce mace ce mara aqida za ta fara kururuwa ta fara kaza ta fara kaza kaza amma ka qamat tawaddu wa tusalli faƙalar ta ce Allahumma in kuntu amantu bika sai kuma tawara tawassuli da al'amalin salihu wannan yake nuna mana hanyoyin da ake kamun kawa gurin Allah ake tawassuli da akwai aikinka na kirki da kuma imaninka za ka iya tawassuli da imaninka za ka iya tawassuli da aikinka na gari za ka iya tawassuli da addu'ar wani bawan Allah nagartacce wanda yake raye ke halarci a guri ka gani rabbana innana sami'na innana amanna ka gani rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma shahidin rabbana innana sami'na munadiyan inadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana so da haka tace allahumma in kuntu amantu bika allah in dai na bada gaskiya da kai wa bi rasulik tawassuli da da'arta ga manzo ga manzo na allah ma'ana tawassuli da imaninta da annabi Ibrahim a.s. wa bi rasuli wasan tufarji kaga tawassuli da al'amal salih shine ni al'iffa karewa mutunci wasan tufarji Allah in dai na kare mutunci na billa ala zauji babu wani namiji wanda ya kusance ni in ba mijina ba fala tusallit alayya al-kafira Allah kakka ba wannan kahuri iko akai ma'ana in dai Allah nayi wannan to Allah kakka ba wannan kahurin dama kai fagutta hatta raka da birjili sau da haka sai ya zamanto fagutta sai aka sage cikin shi ya zamanto ya kame kenan ya samu kamewar ciki ma'ana ɗaukewar lumfashi hatta da kada da miji har ya zamanto sai da ya kada kawon shi suka halba kamar wanda yake wanta fatin saku bisa sau da haka hatta da kada da rajin har sai da ya buga kawashi kaga lokacin da mutum zai iya abin da har sai da kawa ta kada lumfashi ya dauke har kawa ta buga sau da haka da kawai mai tahiya za a yi sau da haka yadda ya zamanto kenan gabaki daya ya dauke abin nan qalat sau da haka qala abu huraira abu huraira ce qalat sai ta ce allahumma in yamut ya allah in wannan sarki nasu ya mutu yuqalu hiya qatalatu za a ce ita ce ta kashe shi fa ursila sai aka saka mai jikin shi sun makama ilaiha bai haƙura bai tashi da ya ƙara tunkararta sau da shi dama a ƙa'ida dukkanin wanda ya shiga da wata kyakkyawan mata to sunan matar ba tashi ba kuma ma zai kashe mijin nata faƙamar ta wata wata salli ta tashi ta kuma arwalla sallah wata ƙul ta ce Allah ma yankun ta amintu bik Allah in har na ba da gaskiya da kai wabiyar rasulik Allah in na ba da gaskiya da manzan ka hasan tufarji illa ala zauji na kare mutunci na babu wani da ya kusance ni in ba mijina ba fala tusallit alayhi hadal kafir wannan yake nuna mana amfani na me na kamewa iffa kamewa mutunci kaga akwai wanda ya tawassuli lokacin da ice ya dutse falamin dutse ya gangaro ya toshe su kaga shi ma abin da ya tawassuli kare mutuncin shi da ya ki aikata alfasha so da haka in dai har mutum ya ki aikata alfasha kuma ya ki aikata alfasha kin dan Allah to wannan ibada ce mai girma gurin Allah subhanahu wataala shi yasa cikin sabatul ladina yudu mulati dhillu yawma la dhilla illa dhillu wa shabun nasha wa rajulun da al'umar hakan zata mansubin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutumin da kyakkyawan macen da take da daraja da matsayi zata nemi aikata abin da bai dace bai ce ina jin tsoron Allah to wannan a gurin Allah yana da matsayin da a ranar alkiyama cikin dandazon jama'a za a kira shi ba za a bar shi bai tagayyar a lokacin da kenan mutane suke cikin matsanancin hali to zai ga amfanin wannan iffa din kaga nan guran haka kuma a duniya ma wanda suke masu kamewa a duniya ma suna samun amfani na wannan kamewa a duniya ma suna samu kaga ai wannan a duniya ne amma sai sara ta yi tawazzuli da kame mutuncin ta da ta yi ka gani a duniya ne amma ka gami shi ma wancan daga cikin banu isra'ila ya yi tawassuli da kame mutuncin shiri to wannan ibada ce mai girma gurin Allah subhanahu wataala mace kake ko namiji ka zamanto mai kamewa Allah subhanahu wataala ya yabi bayan shi waɗanda suke masu kamewa Allah subhanahu wataala ce mu'mine walladina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda suke kiyayewa gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yaqmanni ma baina lahayihi wanda ya amince mini abin da yake tsakankanin mukamikin shi da kuma farjin shi wanda ya amince da wani azumatu na aljanna na alamunce mushi lalle zai zamanto zai shiga gida aljanna sau da haka muhimmu abu ne mutum ya zamanto daga ma'abuta kamewa ƙala abu hurera sai ne abu hurera ce faƙalar sai ta ce alaman ya mutu mai ƙalu ya katalatu in har ya mutu za a ce ita ta kashe shi fa'ur sila fisaniya au fisalisa sai da aka ƙara na ɗaya na biyu na uku wannan yake nuna irin yadda shaidan yake kawata ma mutum mummuna aiki yadda shaidan yake kawata ma mutum mummuna aiki kaga sai yana kuma sai shaidan ya ƙara riya mushi tare da ga hallaka ya gani shi yasa zaka mafi yawa wanda ya wada sukuru na sha'awa zaka ƙarshen ba sa ba sai ya hallaka wanda ya fada mayan shawa to in ba sa ba sai kaga ya hallaka ko dai ya zamanto ba zai ankara ba sai ya ji shi kwatsam a kabari ba tare da ya tuba ba ko kuma misali ba zai yi shi ba sai lokacin da wata musiba daga irin musibu na ƙazamtar alfasha ta faɗa mushi ko ya tsiyace ga baki ɗaya ko sida ta kama shi ko lakkan cikin shi ta shanye ko kuma duka ne ya zama to duka ya ƙure ya lalace to a lokacin kuma sai ya kawo hankali ka gani to za ka ga da yawa haka za ka samu masu irin waɗannan ababe in mutum ya faɗa to za ka ga mafi yawa za ka same su kenan a cikin mayan wannan ana ɗimuwa ana abin nan shi ma to haka wannan sai sa idan shi sai rige tare da ga hallaka yana gani a ƙirƙi faƙala wallahi ma ursultum ilayya sai ce na rantse da Allah ba ku aiko ba zuwa gare ni illa shaytanan face shaidaniya saboda ya kaga aljani shine yake shafar mutum sai yanke cikewa da kaga wancan lokacin ya nuna su ma sun yara da asarar kenan yankewar jikin alkintin da ko a wanda suke daɗaɗɗu za ka samu daga likitocin da suke daɗaɗɗu wanda suke na da wanda suke maguzawan a ciki su ne ba su yarraba da shafin aljani wanda suke maguzawan daga ciki falaziba wanda suke maguzawa wanda su yi su ne amma daga cikinsu su ma waɗanda suke masu dama-dama sun yarda da lalle da akwai shafar aljani ko sihiri ko kuma wani abin da ke nuna wanda zai tasiri sau da haka kenan ya ce ma'ar sun tamile illa shaitanin irji'u ha ila ibrahim ku maida ta zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam waɗuha ajar kuma ku ba ta ajar ma'ana hajar sau da haka kenan ku maida ta zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam sannan kuma ku ba ta hajar farajat ila ibrahim kaga mahalli na mi karbar kyauta na kafiri harbi ai wannan kayan kafiri ne kuma yaki ne a tsakanin saboda ai ba shi tuwa bace babu musalama amma kuma ya musu kyauta kuma aka karbi kyautai farajat ila ibrahim sai ta koma wajen annabi ibrahim faqalat tace ash'arta anna allaha kabata al-kafira baka san ba cewa Allah subhanahu wataala ya kifar da kaidin kafirin wa akhdama walidatan sannan kuma Allah ya yi mini kyautar walidatan wadda take baiwa a wata ruwaya ya ce akhdimuha hajar ku hidimta mata ku ba ta kenan hajar kaga shi ma cewa in hal ya zama to ya yi amfani da lafazi na kenan akhdimuha shi ma na nihin kenan badawa da kuma karba wannan kissa ta abin da ya faru ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai tare da ba su labarin abubuwa waɗanda suke sun gabata na al'ummomin da suka wuce don saboda mu ɗauki izina a ƙarƙashin wannan kaga wannan wani abu ne wanda ya faru shekara da shekaru kuma tarihi ya san da an yi haka amma ga shi manzo Allah sallallahu ya ba da cikakken labarin abin da ya faru Imam al-Bukhari ya maimaita shi a hadithul anbiya saboda Allah subhanahu wataala yana labarta ma manzala sallam labarin annabawa da babu qaulullahi ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila ahiba babun idza qala akhadamtuka hadhihi aljariya alama yata'arraf yata'arrafu nas bahu jariya in mutun yace na hirimta ma wannan baiwal in absa urfi yanda urfi ne bada to kawai shikenan wannan kenan za ta yi akan cewa ya baka ne sannan kuma a ja'iz ya zo kuma ya halitta wannan sannan a nika idan ta haddasa wari a lokacin da ya zama to kenan mutum ittihadis sawari haɗewa waɗanda suke saɗuka saɗuka ma'ana kuyangi haka ikira babu idan takara hatil mar'a ala zina in har aka tursa sama mace aikata alfasha to fala hajja alaiha babu haddi misali aka ma mace fade ko aka tursasa mata to ita ba za a mata haddi ba sai dai wanda ya zama yana kaga wanda yake nuna ba kai tsayen inda za a ga mace da ciki ko na abu za a zartar mata haddi ba dole ya bincika menene dalili saboda akwai ɗansu abubuwa wanda za a iya iddira in wannan haddin da shi babu katalin khinziri wannan babe zai karantar da mu halaccin kashewa alade mutum ne ya kashe alade babu wata diyar da zai bada wani wa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi na rantse muku da ubangiji da raina ke hannun shi la yushakanna an yanzala fi kuma bin maryam sauran dirus annabi isa dan maryam ya sabka cikin ku hakaman muqsitan yana mai hukunci tare da adalci wannan ya nuna mana tabbacin sabkawar annabi isa alaihi salam fa yaksira saliba zai karya dukkanin wata kurwa wannan tasalifi wanda ake bauta ma ko kuma ya zama shi'ari daga shi'ari na kafirai fa yaksir salib annabi isa alayhi salam zai karya dukkanin wata kurwa saboda shi'ari ne daga shi'ari na kafirci wanda kuma duk daular musulunci haramun ne dama a bayyana da shi'ari na kafirci duk daula ta musulunci ko garin musulunci to haramun ne bayyana da shi'ari na kafirci kai daukan magana ne ma kawuri ya zo tsakiyar al'umma musulmi tsakiyar musulmi ko kalbi na musulunci ya zo ya daga alama ta kafirci shi daukan magana ne kamar yadda musulmi ya je shi kasashe na turawa wanda yake babu musulmi ta ko ina yankin da babu wani tsaro kawai daga hasumiyar masallaci da abin kaga ba da za a yi su bar shi in aka ce maka amurka ina ne da masallaci ba hawa ƙauyuka ba ne ke da kwai a'a gurin da ke da kwai ɗan gurare ne kuma shi ma ba wai irin da ka san masallaci nan ka danna kiran sallah ka ya za a sayar da wannan abin ka danna kiran sallah ka huri ya nemi sai ya san menene wannan abin mai daɗi ba za su taɓa yarda ba ka sa kiran sallah ka huri ya ji wannan abin wanda ake rera mai daɗi ina son shi ya je bincika addinin ma wani abin ne ma koyi tsakaninku ne ba za ku haɗu ku yi amma kanka ɗauka wai kana misali kana kana ƙauyuka wanda suke na kanada da abin da wai ko ina da masallaci irin nan gudu kamar yadda za ka samu duk wani mai addini zai je shi gurin da shi ne cikin gari na musulunci ko ƙarga na musulunci ya kawo abin addini shi kuma an mushi ɓanna ya ce an taɓa mai addini kaga ya ɗauka magana shi bayyanar da alamar kafircin ka zagi uwayenmu ya fi sauƙi akan ka bayyanar da wannan ka bayyanar da wannan kalmar ka zagi iya ka zagi komin mu ma yayi mana sauki akan bayyanar da wannan abin in ka ga duk musulmin da maganganun da waɗannan suke hodi duk musulmin da ka sani to mu a wajen mu babu wata kalma mafi tafasa mana zuciya mafi azabtar da mu kamar kalmar da kafirai suke hodi ta yi kowace mu azabtar da mu to kaga ashe abin da yake kawo abin da za ka wani abu ne wanda kai abin yana kona ma zuciya yana tafasa ma rai to kaga akwai ɗaukan magana da kuma neman taɓi da kuma neman taɓi ka zo gidan mutum cikin ɗiyan shi da jikokin shi ka ringa sun famu karjari kaga ai ko ya kama kai karya kai ko ka shigo gidan mutum cikin ɗiyan shi da jikokin shi yana zamne kawai sai garin ga mashi a shari'a kake kashake shi kake daddan kwala mai bakaken magana kuma gaba ɗaya ga jama'a shirin da ɗiyan shi da abin da ɗin shi duka to ka ji sura irin wannan shi yasa shi addinin musulunci yana da tsari ko mu in muka je mu kasashe sai a ce kan musa katuwa kan musa hijabi kan musa waye duk karfin imanin ki shikenan haka zaki dinga tafiya babu ja dole he mun yi ai babu wannan katsalan in muka zo sai a ce ga kaida in muna son mu gina masallaci sai mu ta nema in ma ka ba mu masallacin duk sai an ga ma duniya an ba mu masallaci guri duk sai an ga ma duniya kuma duk za a mana ƙa'ida da sharaɗi ba a banmu nan makara zube yin muka gada to yanzu kawai sai wani ya taso da wani addinin da addinin ba ɗan ƙasar ba ne garin ba addinin ya gada ba ƙasar ba addinin ta gada ba kuma kai ma ya ka zo wai ka ce kuma za ka yi irin na garinku ka ga wannan ai kasada ce ba ƙaramar kasada ba ka ce za ka yi irin na garinku in dai da hankali wadda tunani ne na gaba ƙaramin kasada ba ce amma mu kanmu addinin gare mu kuma bulaguro muke muna zuwa kasashe ko muna zuwa garuruwa wanda addinin mu da nasu ba ɗaya bane in mun je muna kallon me suke so mu yi abu sai mu nisanci duk wani abu kai wani lokacin ma za a bulaguro su kasashen maimakin ka sa jallabiyar ka da yan dangwararka in ma ba su san gemu wani aski ma gemu ne ka sa wata turafiyas ka sa kaza ko kai latuje ne alhali kuma in a garin ku ne ka sa cewa za ka yi mahaukaci ne amma sau da maslaha sai ka sa irin nasu cike nan ka sai saboda me yasa mu addinin musulunci addinin zama lafiya babu abin da ci amma ka ɗauki kowane irin hankali cire zancen addini ɗauki kowane irin hankali da kowane irin adalci na mai adalci tsakani da Allah ka zo ka cikin jama'ar da ba addininsu ba ne ba kazansu ba ne ka zo suna tsarin addininsu da kominsu kuma ka dinga yaɗa wuraren addinin ka can mutum biyar ne can mutum kaza ne ka zo ka sa duk kai abin da ka ga dama kaga akwai garaje cikin wannan abin in wani abu ya faru kai ne ka ja kar ka ɗauka abin da kai ne ka ja kamar yadda mu ma wanda suke zuwa wani guri su sai mu ce su suka sha in ma suka yi wani abu sai mu ce musu a wannan ba daidai ba ne dama Allah ya ce mana la tubla wa fi amwalikum anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira za ku ji su zagi manzo Allah su san su ga ma maki magana to ai dama ba yabo ba za ku ci wajen su kar ka dau ka daba mishi a garin su a gidan su iya da daman yi abubuwan shace amma kana cikin garin musulunci wani kaji an taba dini ga kwance ma kafiri wai ka ce a kaza ko kai kara to ai kaga da koyo mutamaci to yabo kake so mi ta za mu yi addinin ka kenan yanzu musuluncin za mu ajiye mu dinga yaban naka to kuma duk lokacin da muke kururuta musuluncin mu a cikin qur'ani ne ake gaya mana kenan waccan magana ga munin ta ga kazanta kuma ake gaya mana munin kafirci saboda wa tibbi yuzhiru husna wa tibbi wa bi tibbi hatta tabayyana al-ashya'u abu da kishiyar shi yake bayyana kishiyar abu ita take bayyana da shi in muna so mu nuna hasken musulunci sai mu nuna kazanta kafirci dole he mu bada misali da wancan sai a gane kuma misalin da mu ma ana yi mana ana yin shi akan mu a kulla mana shari a ce mana mu yan ta'adda ne a ce ban mu da tsari a ce kai mu manzan mu ma ba bari ba mu kuma gaba ɗaya babu wani manzo mu in ka taɓa wani manzo ma da kamar namu kaɗan kaga ba za ka taba jin babu inda musulmi ya taba annabi isa alayhi salam in ku ya taba zama kafir ba annabi isa ba gunkin ma da suke bauta ma mu a kaida qur'ani ce wala tasubul ladina yakununa tasubul ladina kai in kaga musulmi ya rikici a ko ina an zagi manzo Allah sallallahu an ci mutuncin manzo Allah sallallahu to mu mutuncin wa muka ci za a ci mutuncin manzon mu wanda ya hi buwayen mu ya hi rayuwar mu duka ba da kaga kenan dole tabo mu akai mu ba wai kimar da muke kallo wai ka zagi wani jirafan kasan mu ko ka zagi wani wane ne wannan sun ma kaza ka zagi wani wannan duk da ba abu ne wannan mu ba ba mu ji a zuciyarmu lalle za ka ji wani shi'ari na ku a taba shi za ka ji ba daɗi amma bai kai ba mu faɗa kai shi ƙasa wannan ko ina mu ƙasa ta Allah ce Allah kuma shi ya halice mu bayan shi ne mu bauta mishi shi yasa ko ina muke bauta ma ba mu faɗa akan ƙasa in ko muka yi faɗa kan ƙasa to mun taɓi ba mu faɗa kan ƙasa kan me ake faɗa kan addini kan aƙida kan kaza amma ƙasa duk gaba ɗaya ta Allah ce kuma gaba ɗaya ƙasa ta musulunci ce akan me za mu faɗa ƙasar ta gama da za ta dawo tamu gabaki ɗaya ko ina sai ga musulunci kuma can ma za a yi sallah to kaga amma duk inda kaga wannan namu aka taɓa to misali bayyanar da wai a ce addini kaza mu ma ana ba da misali da namu a kalli malaman addini a ci zarafinsu wani alamun addini a ci zarafi ayoyi na ƙurani a ce kaza tare da mu ba waɗancan abubuwan muke taɓa ba amma ƙa'ida dole in za ka bayyanar da kyawun naka sai ka bayyanar da mu ne kishiyar abu to annabi isa alaihi salam fa yaksir salim zai karya kurwa wa yaqtul khinzir zai kashe alade wa yad'u jizya zai sauke jizya wa yafiqu al dukiya za ta malala hatta la yaqbalu ahadu wannan yana nuna mana in ka karya wai in ka bata wani shi'ari daga shi'ari na sabo ba wata niyya da za ka bata sai dai kawai in dan saboda za a zamtar da kai ne ko za a maka sa amma ka'ida in a kotun musulunci ce sai aka yi kara ya aka yi a wai gumki na ne ya karya to kaga da wannan me za baka ba wani abin da za baka babu taswire babu tasawir shi da ma wannan kuruha annabi isa bai ganta ba wannan su ne suka kirkiro bid'a daga bid'o'insu bayu tasawir allati laysa fiha ruhun wa ma yaqrabu min zalik sai da hotuna wanda ba su da rai kamar irin masu sana'a sai da hotuna ina hoton shugabawa da hoton kura hoton zaki hoton kaza hoton kaza irin wannan hotuna ne mutum ya dinga sai da ko kuma mutum ya dinga photograph ne dinga hotuna yana abin ne rana to ya hukuncin wannan wa ma yaqrabu min zalik da abin da aka haramta an ibn abbas radiyallahu ta'ala annahu atahu rajulun wani mutum ya zo gun ibn abbas faƙala ya ce ya mani abbas ya ga yana abbas in ni insanun ni mutum ne in nama ma'aishati min sana'ati yadi abinci na da nake rayuwa aikin hannuna ne abin da nake ne da hannu wa ni asna'u hadhihi tasawir ina zana wannan zana su wancan lokacin babu kamera ta daukan abin nan da wannan a da hannu ne mutum zai dinga zana yana abin nan to shi aikin shi sai ya yi zane ne kyau dawo su zanen kaza zane wanda ya dinga sai da sai ka zo ka zauna ya yi zanenka sai sai dama sai ka ajiye su benin kenan ko ka mutu ma gashi kaza su wancan lokaci aka yake zai kalle ka kawai sai zana ka shi kenan sai abin nan ɗinka ka ga hotunan su su a wancan lokacin saboda babu kamera ɗin ta ɗauka faƙala ibn abbas ibn abbas ya ce la uhaddithuka ya ce ba zan gaya maka ba illa ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam he abin da na ji daga wannan tsara sassa ma'ana ba ba ijtihadi na ba ba ra'ayina ba kaga jaribin aqida asali kawai qur'ani sunna yace bazan zantar da kai ba sai abin da naji samituhu yaqul naji wa yana cewa man sawwara suwaran dukkanin wanda ya zana wata sura fa inna allaha mu'azzibu Allah zai dinga azabtar da shi hatta yanfukha fiha ruha har sai ya busa mata rai walaysa binafiqin fiha abadan kuma abada bai sai busa ran ba saboda mai busa rai Allah ne barabar rajul rabwatan shadida sai mutumin ya kumbura ya cika ya batse matsananciya wasfarra wajahu fuskar shi ta zamanto ta yi yalo ta yi masara saboda fushi da abin nan faƙala wai haka sai ibn abbas ya ce kai canka in abaita illa an tasna in har ba makawa bakka da wani sana'a sai shi fa alayka bi hadha shajar to ina umarta ka ka dinga zana mai shibboki kullu shay laysa fihi ka dinga zana duk wani abin da ba shi da rai shikenan dan kana ga bakka da wata hanyar cin abinci sai hanyar zane to dinga daukan zanen wannan shikenan dinga zana gida ka zana kaza ka dinga ka zauna ka tsara wani abin nan na gida ko na masallaci ko na abin nan ka dinga sai da ba shi kenan kaga magina sai su dinga sai kaga ne ya ka zo ka zana wani masallaci ka zana wani gida ka zana ya ka sami turori ka dinga sai da musu fulan fulan na abin nan na wannan kaga in ba makawa ko kuma ka zo ka dinga zana wasu shibkoki da wasu ababe wannan hadisi ya nuna mana haramcin yin hoto sana'ar hoto sai da hoto he wanda darura wata ba da labudda malamai sun tantauna akan hoton da za a dinga ɗauka na kamera wannan matsala ce wadda take mu'asiru na sun yi saɓani a kai amma mafi yawa sun tafi akan cewa haramun kawai sai yin darura ta bada babu zancen ka zo ka kama ɗauke-ɗauken hoto kamar nasara wannan haramun ne sai dai kuma malamai suna haddara matsala ce ya kamata kenan a bisan na saboda matsala ce wadda an yi saɓani kenan za ka iya samun wani malami yana ɗaukar hoto wala Allah ya tafi akan janibin wancan wanda suka ware na kamera suke ga kamar inuwa ne kaza tare da waɗansu dalilai to tun da matsala ce an yi saɓani a kanta mu'asirun sun yi saɓani a kai kaga a karan farko a zo a jira saboda ita a gina wala'i da bara'i wannan kuskure matsala ce khilafiyya kuma sai aka gina so da kauna a kanta kaga ya yi aikata kuskure so da abin bai kai a kulla wannan ba a kan shi sai ja zakiyayya kaga an yi kuskure menene ya kamata in kaga wani daga ɗaliban ilimi ko malaman yana yi ka kira shi ka gamsar da shi ku tantauna ka gamsar da shi ta hanyar ilimi in ya karɓa ya gamsu kenan kaga fadillah alhamdu shikenan ka samu ladan shi saboda haka wannan shine abin da mu'asirun wanda suka ga karatun da magabata su babu wannan tsara sai dai an kalli nusus ɗin kuma tabbas in ka kalli nusus ɗin da suka zo akan taswirin sura zaka ga nusus ne wanda an yi amfani da sigogi waɗanda suke na umumi yanzu ka ɗauki wannan kaga abin da yace man sawwara su suwaran man sawwara suwaran kaga suwaran sai aka zo da shi na kira a siyaqi na shart annakiratu fi siyaqi shart ta um na kira inda ta zo a siyaki na shar'i ta gani to kaga suwaran kenan sawa'an suwaran na hannu ne fotografiya ne kaza ne kaga kawai suwaran man sawara suwaran dukkan wanda ka gani to kaga din nususkin a wannan suka zo shi yasa kenan sai malamai suka rinja da lalle haramci wani in ba wanda bukata ta bada ina wanda bukata ta bada misali kai ne aka baka kuɗi aka ce je ka raba ma waɗancan uwayen marayun wanda ya baka kudin yana saudiya kaga yanzu yana bukata ka dauki hoto ka dauki ka zaka aika mushi to kaga wannan bukata ta bada kai ne aka zo wani mutum ne za a bada shaida kai sai aka ce dauko hoton shi ka aiko kaga wannan bukata ta bada hoton ka hoton ka za hoton duk dai wanda wata bukata ta bada misali wannan kaga shi ya hoton da ciki saboda darura ce ta bayi zuwa ga zuwa ga wannan kenan wanda za a dinga ɗaukar hotuna na ababe masu rai konona amma irin wannan wanda mutane ko abin ya kai su zuwa ga aikata mummunan al'amari misali mutum yana addu'a ya ba wani kamera ya ce amshi ɗauke ni ko daidaita ɗauke ni ko kuma yana karatun ƙur'ani ibada shi a ɗakin shi a gidan shi saman salagin shi kawai ya daidaita ya ɗauki kanshi ko ya ɗaga hannu haka ko yana wani abin nan duka ya sa ya ɗauke shi ko yana masallacin harami ya bude ya dauka ya dauke nan ya dauke nan kuma ya dinga haska ma duniya cewa ga mu Allah ya arzuta mu ga mu a guri mai tsarki ko yana dawafi ya dauka to kaga kuma abu ya zama an je zuwa ga aikata karamar ya Allah kare mu shi yasa duk abin da shari'a ta hana kawai mutum ke yi irin wani nasara duk inda aka sabga sai kama kanka hoto in ka shigo ne zo zo zo zo mi hoto zo mi hoto ta hoto su su mi in tare ta ta hoto hoto hoto zo ya kamata a yi hoto ka gani to iri irin waɗannan abubuwa duka kamata a yi mu kiyaye su shine yafi kuma wasu aka ce musu haramun ne sai su yi ta cika tunawa da to ina tsiya ina hoto ne ka yi shi yanzu wasu sun ce haram wasu sun ce haram in kana da ƙarfin imani musamman daga sabanin ba shi kenan ba shin in yin hoton me karuwarka in kai hoton lada ne za a baka kagin sau da aka kawo aka ce ka za ka sha'awa kan kalariya ka huta ka huta ne daga sabanin in wa aka je lahira shi haram ɗin tawa an yi sabani sai aka je lahira wanda ya ce haram wanda ya ce sai aka je lahira kuma aka ce haram tawa kaga amma in ka bari ba kenan ka kubuta babu ita mai man ba a hurra zunubin mutumin da zai sai da ɗa mutum ne zai sayar da ɗa yaya hukuncin sai da ɗa mana wanda ba bawa ka kama ka sai da irin da za ka gani yawa su sila ko su sai da ma matsafa ko kuma sai da ma kaza ko su sai da ma masu hidima ko su sai da ma 'yan ta'adda da kwai masu saidawa da sunan ibada musamman guraren da aka yayyake mutane aka nan sai su kwashi yaran da aka bari ko aka abin nan sai su tattara su su zayyana su su kawata su su tarbiyantar da su akan wani tsari kuma sai su dinga tallata su a duniya a yanar gizo sai su dinga tallata su ko kuma irin waɗanda za ka samu cewa za su kama wasu mata su tsare su a dinga aibar da su sai a dinga ɗaukar jariran sai a rene su a koyi a canza musu tunani sai a dinga sai da ma waɗansu ƙasashe da wasu mawaƙa yanzu da aka yi ta dama ba ta tashi ba cikin abin nan kawai sai a sai da ma wasu ƙungiya ko su abin nan sai su tashe ta dama ba ta da wasu dangi ko kaza sai a koya mata kutsara irin su ne su dinga rawa a tsirara sau da dama ita ba ta tashi ba da kamar tun tana yarinya an tara ta a tsari na kutsara da kawai babu wani kumiya sau da ba cikin mutane tashi kawai saboda ne a samu kuɗi ko kuma wanda za a sa sai a saida su su ma an tashe su an canza musu tunani an ɗora su akan wani nazariya tun suna yara a koya musu harbi a koya musu rashin imani kuma gehe ɗin sai a dinga amfani da su wajen tunkarar guraren haɗari da dinga abin nan sai ka ga in ma yakin aka yi shi wannan ba a ma san danye shi ba in ma aka yi waɗan kuka kashe shi ku rasa masu a ‘yan uwan shi ma ba sani ba to an kama uwayen ne an kama uwayen ne sun aiwa su an ɗauki yaran tun suna ƙananu sai aka kai aka ba su wani training wanda kawai da suka tashi ma yaƙi aka koya musu san ban mu'amala da mutane da wani abin nan saboda haka za su je suna yaƙi shi na nan sarar sai ce hatta la yaƙi yanda ala nasu zamanin ka gani zamani zai zo mu mutane hatta la yadda al-qatilu lil-maqtul fi ma qutila da mai yaƙin da wanda aka kashe shi bai san ba akan me aka kashe shi to duk irin wannan su ma dai yana daga cikin kenan sai da ɗa a ce a ce kuɗin ko kuma irin masu sai da ma matsafa kaga da kai masu wani saboda bala'in son kuɗi za a lallaba kawai ko a likita ko a kaza a sassace a sace yara a kai a sai da ma wasu su yanka su yi tsafi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah salatatun ana khasmum yawm al-qiyamah Allah ce mutane nau'in mutane uku ni ne zan yi shari'a da zura al'iyama. Rajulun atabi sun magadara, mutumin da aka ba shi alkawali da amana ta sai yaudara. Mutum ne kuka yi yarjejeniya da shi da amanar Allah, kuka yi yarjejeniya da shi don Allah ka ce haka, ya gama ka da Allah sai kuma ka yaudare shi. Atabi sun magadara, wanda aka ba shi amana don ni, ya ce don Allah, tsakaninka da Allah wannan abu haka yake haka ne. amanar Allah wannan kaza na dau amana na baka sai ka ci amana to a tabi sun magadara ka gani sai kuma yaudara kai ka bashi amana Allah ka rare da shi shi kuma kawai sai ci amana ka sun magadara wa rajulun ba hurran da mutumin da ya sai da dafa akala sama ya ci kudin saboda haka duk a wancan surorin da aka hudi na saida wa rajulun istajar ajiran da mutumin da istajar ajiran ya ɗauki hayar ɗan ƙwarago fasto faminu ɗan ƙwaragon ya cika mai aiki wani miyuti ajara bai biya shi balada kai ne kuka zo ka ɗauki mutum kwantara mu je za ka mun kaza ko irin metrorin da sai a zo ka ɗauki mutane leburori ne mu je za ku mun aiki za a yi kaza mu je a ayabe nan su je su kama aiki tun ƙarfe takwas wasu ma halli sha wasu a zo zubin dakin yau wani iyalan shi ma bai ba su wani a ce bari gobe insha Allah in mai gida zo in ya je amshi eh amshi bashin shinkawa ko kaza gurin mai shago ya zo shi hallawa shegari a ce bari ya ka haɗa kamar kwana hudu ko uku sai a bashi kuɗin yini ne ko yini biyu sai a dinga mai gida bai bada ba kuma ya biya irin masu cin kuɗin lebura dama inda za ka gane munafukin metin in ya fara ma aiki ka'ida sai canza maka leburori sun kai nawa in aka yi kwana ɗaya biyu da leburorin da aka yi shi ba fuskokin ba za ka yi in aka yi gata ba su ba za ka saboda mai bai biyan su wancan sun yi allah ya sa wancan an ce zo mu ya ce ina da lili ba dan yi zama na ma kawai da jiyo nan wahala ba a biya to kaga kawai in an baka kuɗi ka biya tela ne ka ɗau goge maka aiki ɗauki haƙƙin shi bashi magini ne ɗau haƙƙin shi bashi kwantara ce gugaye da mutum ya zo ya maka aiki to shi ƙasa zai ce ko hukuma ce ko gwamnati ce ya ɗauki mutane kwantara yadda ake biyan cicilar kawai su ma a biyan su da nasu ma bai kai ba a raba ma tsakanin ma wani abu ne duk da cewa ganin dama ne kai kaza zan maka kai kaza zan maka amma ɗau kuɗin shi a bashi saboda me yasa babu wani babban ma'aikacin da ya rasa kudin shi to dan mi kuma karami zai rasa gabaki ɗaya daga sama har ƙasa kowa na cin ne daɗi shi wannan shinkafa ma cikakka mutu ce zai wanda wanda suke manya manyan fasu ba su cinta shi ho ruwan randa yake sha su goma shi suke sha ba shi ho kaza yake sha shi goma su bai yake to kaga duk irin wannan ma duka yana daga nafsin zalunci in ƙasa ma tana yin irin wannan da zaka ga ana cikin wahala kullum ka gani wanda wancan shi linkin na mutum ɗari yake ɗauka shi sai a biya shi su waɗancan wanda tsunguya musu ne za a nasu karama alaki ne su kuma zai gaba a ba su ba to duk wannan yana daga cin kuɗin wanda yake saboda haka wa rajulun istajara jira mutumin da ya ɗau ɗan ƙwadago fastaufa sai cika mai aiki alam amma wala yuti ajara ba tare da ya bashi baladan shi to wannan Allah subhanahu wataala ce ni babu bai ilmai tattuwal asnam hukuncin sai da musai da kuma gumki baya halitta sai da musai mutum ne rago ya mutu za a kai a yadda sai wani ya ce ne ba ni watan ba ni zan hedu watan amma hudu da wanda za ka ba sai wani malami ne ko kamilin mutum yanzu wani munafikin mahauci ne ko kuma wani lega ya ce watan nike so kaga an ka ba shi nan gurin ka yi ta'awun alal ismail udwan to ba za ka ce ba kaza za ka bada an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fata ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam wadi amal fatu makka wa huwa bi makkata annabi sallallahu alaihi wasallam halin yana makka sai ce inna allaha wa rasuluhu lalle allah da manzon shi harrama bai al-khamri sun haramta sai da giya wannan kuma giya ta haramta din nau'ikanta abinda kuma ana amfani da shi wajen wani mu'amala na daban sai mutane suka mai da shi giya to shi kuma a nan gurin in ka sai da ma wanda ka san shi zai amfani da da shi wajen maye nan gurin ka aikata haram kamar matsalan kana sai da shirishu ga masu laifi sai ka ga wani kazami ya zo maka ya ce ba ni shirishu ka ga nan gurin ka sai da me ka sai da me ka sai da giya in ka sai da me ka sai da giya saboda haka kenan wa harama bai alkhamri wal maita ya haramta sai da musai wal khanzir da al hanzir wal asnam da kuma gumaka wannan gumaka tare da dukkanin nau'ikan gumaka shi ma hatta da irin su ya tsana da ya kufe irin ta turawa da wani doki da shakki da raƙumi da waye duk da ake sai da duk waɗannan gabaki ɗaya haramun ne sai da su duk waɗannan gaba ɗaya haramun ne sai da su wanda ake zance da yake so ce ake zance na Aisha da yake so ce ake zance amma nan kamar ka kira ta ta amsa kuma ka ce abinda wannan duk haramun ne me za ka mai da shi mai dashi bangaren mai hoto shi ma ba da kwai mota da jirgi da wane ne da inji da bufelo da abubuwan duk da ake sai da kallo-kallo shi ai wannan gumki ɗaya ne daga cikin abin amma ai da kwai tili gidaje gadaje kayan likita wane ne duk da ake sai da don me baka sai da su sai ka sai da yan tsanar da doki da jakki da raƙumi da kare da wani abin nan duka har da kare to kare mai rai ma harawa sai da shi walle kumci wakila ya rasulullah ara'aita shuhumal maitati ba ni labari kitse na musai baina yutla biha sufun ana yutla biha sufun ana shahewa jirgin ruwa da shi wayu da anabi aljulud sannan in za a je mai wata aka aka shahe ta da shi wayu tasbihu biha nas sannan mutane suna sa shi cikin hotula ya zamanto an yi an sa shi dungule na hotula kitse na alade kaga faqala la yace baya halitta ne huwa haramun haramun ne haram kuma baya halitta ya zamanto an saida shi kawai kasuwa ne ma mata halakaki ko irin yan madangin nan da zaka ga telawa suke sawa da masu sai da kaya duk sai jawo ma rashin albarka ya zaka ga katuwar gumki ka sa ta kowa shagon kuma ka ce albarka kake ne telawa ma da aka yi na da masu abin nan masu tahiya makka suna kai mutane makka da kudin telancinsu wanda ba su auna mata ba su abin nan kaga balle yanzu ka zama tela ne kana abubuwa nan ba haika gaba ma duk gaba daya Allah kwashi albarka to telawa ma kwana masu ɗinka irin waɗancan kayayyaki za ka samu cewa babu ɗinkin wani yawa lokacin amma ana tahiya maka ana tabi ba su zan ba ma a kawo ta 'yan madan kowa shan amma yi ɗinki wai don saboda sai an kawo 'yan madan kawai ka iya aiki ba ba duk abin da ka iya shi ko a ƙuryar ɗakin ka kake kawai ka koya kuma ka yi gaskiya da amana ka ƙari ƙun inna ma yi bul'au da za a mila amala an yi tukinahu allah yana son ba duk aikin da zai kyautata shi kawai ka tsaya ka ƙware ka iya aiki na harko na biyu ka zama mai amana da gaskiya shi kenan ka ƙari ko a ƙuryar ɗaki kake aiki sai an dinga kai maka ba ka ga yadda ake ɗaukar ɗinki a aika wata ƙasa ɗinki ne wa za a aika maliwa a yau ɗinkin ba wai nan ba maliwa aika Najeriya ma a yi ɗinki, aika ina ne a yi ɗinki, tana muka ganin ba tilawa ne, amma ya ka samu wanda za a kai ma Najeriya yana lungunsa a ɗakai hikarsa ma wannan a can cikin gidansu ma a wannan yake ɗinkin, sai a ji a kai mushi. To kaga babu buƙata wani kaka ‘yan madan ko wani wannan ko za ka sai da wasu kaya ka kawo wata gumki ka kawo ka girka wuri duk alheri ka ringa kore alheri kai abin nan. ثم قال inda ذلك قاتل الله اليهود الو عند ذلك wajen wannan wajen me aikata hila Allah ya hana kai kuma sai ka nuna ma Allah dabara Allah anan ne tsine mai huda inna ma la ma harama alaihim shuhuma da Allah ya haramta musu kitsan alade jamaluhu sai suka dinga narkar da shi summa babu sai suke sai da fa aka rusa mana suke cin kudu babu zamanin kalbi an abi mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annar sula sasa na an saman alkarbi annar sula sai hana cin kudin kare haramun ne mutum ya sai da kare amma kai ne kake bukatar kare gurin wani mutum ya ce kuma dole sai sai da kuma ba hanyar da aka fi sai wannan hanya to nan babu ne wa marar bari da kuma kudin karuwa wa marar bari da sadakin karuwa ma'ana mace ce sana'ar ta karuwanci to baya halitta ka ci kudin wannan wa hulwanin kahin da kuma abin tattaɓawa yanka alkalami na boka mutum ne shi aikin shi bokanci tsubbu tsafi yin abin nan sau da haka sai ke samun kudi sai ke maka alheri da wannan kudi amma kudin da bokanci ne haramun ne ka ci wannan kudi wannan shi ne kenan ƙarshen wannan babu abin nan muka waɗi daidai allah tara mu aladan allah ya himar kusakuranmu ubangiji subhanahu wataala mana mafaka ya rasa mu da halal ya kare mu daga haram Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وابنا بفضلك عن سواك يا رب العالمين اللهم رب السماوات والارض يا رب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فالق لا بيعنا من قل ترد وجود الفرقان وبين كل شيء انت اخذ بناصيتي انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بارك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دينك شيء يقضي أن الدين أغنى من الفقر يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا